لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قواعدي لا في عالم ما لهم يا المدرسة شافي نوى shafi na sha ɗaya to namu zai zama na sha biyu ke to ina ne babu babu fada'ilin salati wannan babi ne da yake bayani a cikin mustahabban sallah na an ce fara'ibu salati mai ra a farko da babi a ƙarshe shi ne yake nuna farilajen ya na faridatu aka ce fara'ibu kamar furudu ne alfurudu da alfara'idu duka jam'i na alfaridatu amma ka ce alfaba'ilu jam'i na alfadilatu mustahabi ake nufi da fadila babu fada'ili salati wannan babu na mustahabban sallah wa amma fada'ilu salati amma kaga mustahabban sallah fasirrul ma'mun asratawan mamu anan malam bai gaya maka adadi ba duk babin da ya kawo maka ka gane ai zai gaya maka adadin in farille ne in sunnoni ne zai gaya maka na kowanne babi da na babin sallah haka mujibatul gusul ya ce maka fa arba'u gusulul masnun ya ce fa sab'un in ka je farillan alawla zai ce maka sab'un sunnoni ya ce maka samaniya ko to amma mustahabai saboda yawan su su ba iyakance adadin su shi ya sa mai izziya shi ma da ya zo mustahabatu salat sai yake fakasiratu shi ne ma ya ɗan yi jawabi yawa ya taziduna ala na fadila ya haka tana karuwa akan mustahabbi talatin tana karuwa kaga shi ma bai iyakance ba shi da iya lissafinsa ya san talatin da wani abu to saboda haka wani zai iya ganowa ƙari a kan abin da shi ya sani saboda haka yake tana ƙaruwa a tazidu ala salafi na fadila saboda haka ma a nan malam bai ce maka guda kaza ba ne shi ma zai kawo maka masu muhimmancin dai wanda aka fi sani na farko fasirul ma'amuni asirtawan mamu ma'asirin imami tare da asirtawan liman gurin da liman yake sallah a asirce shi ma mamu ya yi karatun fati a asirce mustahabbi ne amma inda yake karatu a bayyana fa to a nan kuma makaruhi ne ya karanta komai shi mamu wata ɗawilul ƙira'ati da tsawaita karatu sura fi subhi wa zuhuri a cikin sallar asuba da kuma sallar azahar wata ƙasirul ƙira'a da gajarta karatun sura fil asiri a cikin sallar la'asar wal magaribi da magariba wata wasuɗuha da tsakaita ta matsakaiciyar sura wanda ba doguwa ba ba gajera ba fil isha'i a cikin sallar isha wata tasbihu da yin tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi fi ruku'i a cikin ruku'u wa du'a da yin addu'a bayan tasbihi fi sujudi a cikin sujada bayan kai subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to kuma kayi addu'a ka roƙi Allah abin da kake bukata duniya da lahira a cikin sujjada shi ma fi sujjada a cikin sujjada wannan mustahabbi ne wal qunutu da yin al qunutu a cikin raka'a ta biyun sallar asuba mustahabbi ne wal julusu da zama bi iliyatika yusra da duwawunka na hagu zama da duwawun hagu shine at-tawarruku wanda mai iriya ya gaya maka shi ne tawarruki zaman tahiya kamar da alaji muhammadu din nan yayi ka ajiye duwawunka na hagu a ƙasa shine bi ile tukal yusra da duwawunka na hagu ɗayan kuma ka ɗage shi ya zama ƙafa ce ta dama aka lankwasa shi ne tawarruki to shi ma mustahabi ne cikin sallah to alhamdulillah sai mu raba ji to sai ne aka gari ya zo to shafi aka gari shafi na 69 to ina za a tashi bismillahir rahmanir rahim wa in saha an sujudi idan mamu ya rafkanuwa ga balin sujjada an dago daga ruku sami Allahu liman hamidahu kawai sai ya rafkana ya kama wani tunani hal liman ya tafi sujjada shi yana tsaye au zuhima ko aka matse shi ya zo yin sujjadar saboda matsin sahu bai samu ya ajiye goshinsa a ƙasa ba an matse shi a a jiya ruku'u muka yau sujjada muke karatunsa daidai ne kamata ta ɗauke ka jiya muka ce wa in saha al-ma'amumu sai da ya kawo sunan sama an anajiya wa in saha al-ma'amumu au na asa au juhima nan kuma ya fala da zuhima ne ma sannan na'asa yawwa don dai bambanta ma wancan ya gabatar da gyangyali akan matsewa wa iza sa hal ma'amumu au na'asa au zuhima kuma sai da yace wa iza ma nan ku babu iza wa in saha saboda adafi ne akan zancen jiya ba sai ya maimaita maka waye ba tunda ka san na jiya wa iza sa hal ma'amu au na asa au zuhima to shi ma mun dai wa in saha al sujudi au zuhima au na asa kaga akwai taqdimi da ta'khiri a cikin mas'alar ruku to amma duk dai su din ne idan ya rafa kanuwa gaban sujjada au zuhima ko aka matse shi bai samu yayi sujjada tare da liman ba au na asa ko yayi gangadi hatta kamar imamu hatta da liman ya miƙe ila raka'atin ukura zuwa ga wata raka'a daban ina fata an gane zai iya yiwa a cikin sujjada ta farko yayi gangadi ko ya rafkanuwa har aka dago aka zauna aka koma akai sujjada ta biyu har liman ya daga zuwa wata raka'a to aka ce sajada ya yi wannan sujadar da ta rage in biyu ce ta rage in ɗaya ce in ɗama in ya yi tsammani fi idirakin imami a cikin riskan liman ƙabula aƙadin rukuyi kafin liman ya ƙudura ruku kafin liman ya sunkuya ya kama gwiwa idan ya farka daga janjaɗin na a sujada ko ya watsake daga rafkanuwan ko kuma ya samu dama daga matse shi da aka yi ya tabbatar tun da yanzu karatun fatiha da sura ake zai iya sujjada guda biyu ya tashi ya samu liman a tsaye qabla aqdi ruku'i kafin kudura ruku'u to shine sajada din yayi sujjada wa illa in kuwa baya tsammanin zai riski liman a tsaye kafin ya kulla ruku'u to tarakahu ya bar wannan sujjada ko guda ɗaya ce ko guda biyu ne wata bi al'imama ya bi limaminsa don kare je garin cika waccan raka'a kuma liman ya kulla wata raka'a ya warware ta gada har yanzu baya ba zani to ya kyale waccan din ya tashi ya je ya samu wanda liman ya ke kokarin sunkuyawa ya zama wa qaba raka'atan ukhra ya rama wata raka'a daban aiban tunda ya maka aiban to ka koma a baya akwai fi mawdi'iha to nan ma ko bai kawo ta ba aibar din yana ishara zuwa ga fi mawdi'iha ita ma wani raka'ar da ya bar sujjada da rafkanuwa ko dan matsewa ko gyangyadi to shi ma zai rama raka'a irinta a ƙarshen sallaman liman wa haifu qadar raka'ata duk inda ya rama raka'a da hukuncin barin ruku'un nan na jiya da hukuncin barin sujada na yau da aka ce wa qadar raka'atan ukhra to duk inda aka ce ya rama raka'a fala sujuda alaihi babu sujada a gare shi ai rama ko kai ko tunda rama ko kai ka rama ta wacce kana tare da liman mamu a halin da yake tare da liman kabri da ba da in ta kama shi an ce liman ya ɗauke mata ko wasahu limamu ne ya hamilu hul imamu to tun da wancan abin da ya faru kana tare da liman ne to liman ya ɗauke ma yanzu raka kalama daidai kake da masubuki wanda raka ɗaya ta tsere masa a sallah dan raka ta tsere wa mamu guda ɗaya zai yi kabul ko ba'adi ba raka'an nan kawai zai rama ba to haka hukuncin wannan yake duk inda aka rama raka'a to fala sujuda alai babu sujada kabul ko ba'adi a gare shi illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujudi sai dai in ya kasance yana shakka a cikin ruku'un nan ko sujada anan ka gane ai yaqini ya kori sujada shakku shi ne yake hukunta sujada wannan ruku'un da aka ce da wa in saha in yi rafkanuwa ko wa za su halma mumu to idan rafkanuwa ta su babu yaƙini yana shakku ruku'un nan bayi da yaƙinin ruku'un nan na liman ya tsere masa wancan da muka yi ai ya tabbatar an yi ruku'u ba da shi ba saboda haka ya rama wannan raka'a shi ma na sujjadar an ya tabbatar sujjadar nan ta bar shi shi yasa ya jefar da raka'a to in yana shakku saboda gangadi yayi kawai ya farka ya gani ma a tsaye yaga kuma an tafi sujjada sai ke shakku to ni ruku'un nan da ni aka yi ne ina gangadi ban sani ba ko ba da ni aka yi ba ko sujjadar nan guda biyu fa ake yi ni fa ina kamar dai aka yi da ni na yi sujada ta farkon nan kuwa ko ban yi ba ko kuma ya gan shi kawai a zaune ana ana gaban tahiya sai yake shakku ni sujadun nan guda biyu aka yi da ni ko kuma ɗaya ce aka da yi ɗayar ina gyangyani shi da yana zaune kawai za ce assalamu alaikum ko kuma za a miƙe zuwa raka ta uku sai yake shakku sujadan nan ko duka biyun an yi da shi to tunda akwai shakku a cikin rukuni kuma ba a sunna ko mustahabi ba dole ya jefar da ita ya rama raka'a cikakkiya domin ya kore wannan shakkun to a irin wannan in yana shakku a cikin ko sujada idan ya rama raka'an nan a bayan sallah zai sujada ba a shakkun ne saboda zai iya yiwuwa da shi aka yi ruku'u yake yin shakku kuma gashi ya ƙara raka'a a cikin sallah to wannan raka da ya ƙara yanzu ta zama ƙari ita ce aka yi sujada ba a ji idan kuma dama ba a yi ruku'un da shi ba to yanzu wannan raka'an da ya musanya ita ce ta cika masa sallah ka gane ai to saboda haka aka hukunta masa yin sujada ba a in yana shakku saboda in ana shakku dama ɗayan biyu ne ko da shi aka yi ruku'u ko sujadan ko ba da shi aka yi ba in da shi aka yi yake shakku ta wannan raka'ar da ya kawo ta zama ƙari ta biyar ke in da raka'a hudu ce to zai su jada ba ali shine amma in yana da yaƙinin ruku'un nan ya bar shi ko yana da yaƙinin sujadan nan ta bar shi shi yasa ya jefar da raka'ar yanzu ya musanya da wata ya rama raka'a bayan sallaman liman to wannan fala su juda alai duk inda aka ce ya rama raka'a wa haisu qada raka'ata duk yayin da mamu ya rama raka'a bayan sallamar liman raka'ar ko ta masa buki ce ko ta wanda ya jefar da raka'a ne a dalilin barin ruku ko sujjada wala sujuda alaihi ba wata sujjada a gare shi illa an yakuna shakkan fi ruku'i aw sujud wanda in ya kasance yana shakku a cikin ruku'un da ya bari ko a cikin sujjadar da ya bari alhamdulillah lafiya ya ba wannan lawali ya lafiya alhamdulillah kai da kasan wa in ya huta ba in lam ya huta kai walla tana wannan to sai me shafi na shida a shimawi ina ne wa min al asbab allati ko da babu allati yawa in ka ce wa min al asbab sai ka ce allati wa min al asbab allati tanqudu al wudu'a daga cikin dalilai waɗanda suke warware alwala jiya ba mun yi guda ɗaya ba dalili ɗaya shine bacci kuma mun yi labalabansa guda hudu to daga cikin sauran asbab allati tanqudu wudu'a wanda tanqudu wudu'a take warware alwala zawalul aqli gushewar hankali biljununi saboda bugun aljani ko ko farfadiya wal ijma da su da suma ko ko hanguri sokotanci ne hanguri ko sukuri da maye duka wannan in hankali ya gushe a dalilin ukun nan alwala tana warwarewa bugun aljami ko suma ko maye kuma mayan mai ya gaya maka kana sukuru bi haramin am halali mayan da ya yi da abun haram ne giya ya sha ko kwaya ko burkutu am halal ko abu na halal ya sha ya fi karfin jininsa ya sa shi maye alwala dai ta warware ba ruwanta da abin da aka sha in dai hankali ya bata kawai alwala ta kare wayan ta ƙidul wudu alwala tana warwarewa bin riddati da ridda idan musulmi ya yi ridda mai iziya ya ma ta'arifin ta yace wahiya kufurul musulmi ridda shine kafircewar musulmi idan ya fita daga musulunci ko ya kalma ta kafirci alwalarsa ta warware in ya sake yin kalmar shahada to sai ya sake alwala saboda fita daga musuluncin kadai yana karya alwala wa bishaki ai wa yanta qidul wudu'u bishaki alwala tana warwarewa bishaki da yin kokonto fil hadasi a cikin hadasi kana da alwala sai kake shakkun bayan alwalan nan kayi tusa ko baka yi ba bayan alwalan nan ka je kayi fitsari ne ko baka yi ba bayan alwalan nan kayi bayan gari ko baka yi ba to alwalanka ta sani saboda ana gina addini ne akan yaƙini ba akan shakku ba inda ba ka da yaƙini na samuwar alwala kana shakkun samuwar alwala to alwalarka babu ita kawai ka je ka sake alwala mai iziya ya ce maka awis ta duki minhuma ko kuma yana shakku a cikin wanda ya riga wani shi shakkun ma uku ya kawo ka gane shakku cikin hadasi wa shakku fi wujudin wudu'i wa shakku fi sabiqi minhuma duka wannan yana kare alwala malam ɗaya daga ciki ya gaya maka nan kana shakku ka tabbatar da kayi alwala kana da yakinin kayi alwala amma sai kake shakku bayan alwalan nan kayi tusa ne ko baka yi ba kaga wannan shakkun ba na alwala bane kana da yaqinin alwala kai shakkun naka ba fi wudu'i ba fi wujudul wudu'i bane a fil hadasi kana da yaqinin alwala shakkun da kake hadasi ba alwala kai hadasi ko ba kai ba to wannan ya kare alwala shine ya gaya maka anan to yanzu kana da yaqinin baka yi tusa ba baka yi tsari ba amma kana shakku ni na yi alwala ko ban yi alwala yanzu shakkun naka ba fil hadasi bane fi wujudin wudu'i ne cikin samu ita kanta alwala kana ta ku kai ko ba kai ba ai kaga yayi kama yayi daban da wancan ko to shi ma babu alwala ka je ka sake alwala to sannan na uku ashakku fi sabiqi minhuma shakku cikin waye riga wani anan kuma baka shakku a cikin su dukkan su ka tabbatar da kowane kana da yaqinin kai alwala kana da yaƙinin kayi hadasi amma shakkun da kake waye riga wani alwalar ka fara yi daga baya hadasin ya biyo baya ko hadasin ne ka fara yi daga baya alwala ta biyo baya shi ne ka kasa tantancewa shi ma ka je ka sake alwala saboda in hadasi ne ya riga alwala to alwala tana nan shi hadasi ya riga alwala sai da kai hadasin kai tsarki sannan ka zo kai alwala ai kaga tana nan in kana da wannan yakinin baka da matsala ko kuma kana da yakini alwala ta riga hadasi sai da kai alwala sannan daga baya kai tusa wannan ma baka da rikici kana da wato ba ai baka da alwala to matsalar yanzu ka kasa ganewa ka tabbatar kayi alwala kayi tusa amma waye riga wani alwala ce ta riga tusar ko tusa ce ta riga alwala shine shakku su sabiqi minhuma cikin wanda ya riga wani tsakanin alwudu'u wal hadasu to shi ma wannan yana wajibta sake alwala wa bi masjid zakari alwala tana walwalewa ai wayan ta tsilu wudu bi masjid zakari alwala yana walwalewa da shakasan alwala namiji ne shi yasa ake ce maka wayan ta tsilu ba tan ta tsilu ba yawo yana walwalewa saboda babu dalilin sunan mata a jikinsa me dalilin sunan mata alwudu ka gane alwala wadda su hausa daga sunan matan suka ɗauka akwai alwudu'u akwai alwada'atu mai risala ai ya gaya maka wa huwa mushtaqqun min alwada'ati alwudu'u mushtaqqun min alwada'a an tsago shi ne daga alwada'a kyalkyali kaga aka ce aba'a ba ya yi haske ba? ya biyu yana haske to magar shi ne wudu'an kenan ko iba'atan shi ne ismul mushtaki alwudu'u mushtaqqun min alwada'ati aba'a yudi'u iba'atan aba'a yayi haske wato fi'ili madi yudi'u yana yin haske fi'ili mudari'i iba'atan shine ismul mazdari aba'a yudi'u iba'atan yayi haske yana haske haske shi al-iba'atu haske to daga nan aka tsago al-wudu dama dama huruful ilati ana musanya su da junan al-iba'a idin ba hamza bane amma ka ce al-wufa ai wawu ne dama suna canjin juna wawu ne ya canji hamza al-iba'a da al-wudu to shi kenan su hausawa daga dama alwala suka ce daga alwada'atu shi kenan mata ce tunda akwai ta'u ta'ani alwada'atu suka ce alwala amma su laraba alwudu'u aka dauka a shari'a ba al'iba'a ba ba alwada'atu ba saboda haka ake masa damirin namiji wa yantaqidul wudu'u alwala yana walwalewa bin riddati da yin ridda wa bi shakki da yin shakku fil hadasi cikin hadafi wa bi masu zakari yana walwalewa da shafa a zakari almuttasil mai saduwa bi baɗin alkatti shi shafan ka gane ai ba kawai an ka shafa a zakari da kome mama alwala ta kame a'a sai shafan ya zama muttasili mai saduwa bi baɗin kadi da cikin tafin hannu au bi baɗin asabi'i ko da cikin ƴan yatsu au bi gambai ha ko da gefen ƴan yatsu din ko gefe gefen cikin wato gefen ƴan yatsu ko nan ko nan kenan wannan dai yana kare alwala amma dan ka shafe shi da bayan hannu ko da zira'inka a wannan baya walwala alwala walau bi asbu'in za'idin shafar koda da ɗan yatsan da ya ƙalu ne ɗan yatsa na shidan nan tundo in hasa idan yana motsawa bi ma'ana in an taba shi yana ji daga al-ihsasu sani da kuma motsi falan ma a hasa isa minhum al-kubra falan ma a hasu ba asana a suratul anbiya to kaga can ilimi yake nuna falamma a haska isa nuhumul kufra yayin da annabi isa ya gane kafirci daga wajen mutanen daga wajen yahudawa falamma a hasu ba a sanatan kuma ji a jiki ake nufi yayin da kafirai suka ji azabar mu kaga wancan a haska isa na sani ne da ganewa ba wai ya ji a jikinsa ba ko wannan kuma falamma a hasu ba a sana na ji a jika ne to ma'anar su ɗaya da wannan na falon ma'ahasu ba a sana in aka kama wannan cin da aka matsa yana jin zafi ka gane in ka taba shi yana ji ka taba shi in ka shafa yana ji ka shafa to shi ma ya shafi azzakari azzakari zai zai zai ji daɗi tunda dai yana ihsasi amma idan ya zama kawai hoto ne in an taba shi ma baka san an taba ka ba in an matsa shi ba za ka ji zafi ba to dan ya taba zakari ba zai warware alwala ina fata an gano to alhamdulillah sai ne na'am a a baya warware alwala shi habo ba jini bane jini ko ta zakari ya fito baya kare alwala ko ta dubura ya fito baya kare alwala ballantana ta hanci ko baki ka gane ai abin da yake walwala alwala ma kare da min ahalin kabilaini ala wajihi al'ada abin da ya fito a hanyoyin nan guda biyu dubura ko azzakari shi ma kuma abin da ya fito ala wajihi al'ada la ala wajihi darura abin da ya fito ta fuskar al'ada a al'ada a zaman lafiya da yake fitowa a dubura da azzakari kashi da fitsari da mazi da wadi da tusa ko su su biyar suna su ne al'ahadasu to su ne suke kare a wala in sun fito a wannan gurin sai ogansu shine mani ta gane ai da kuma jinin haila ko biki wannan wanka suke wajintawa bayan sun kare alwala to amma duk wani abu da zai fito a shiru a su hanyoyin guda biyu ma in ba waɗannan abubuwan bane da aka sani a al'ada to in kaga wani abu ya fito akwai larura jinya ce ba al'ada ba ne in kaga jini ya fito a zakari ba lafiya jini ya fito a dubura ba lafiya tsuntsa ta fito a dubura ba lafiya ko ta fito a zakari ba lafiya ko tsakuwa ta fito duk wannan al'ada ba ta san shi ba to ballanta na abin da ya fito a baki ina gaya maka hanyoyin da fitowar abu yake karya alwala guda biyu ne dubura da azzakari ko farji su ne kadai shi ma abin sai wanda ya zama al'ada yana fitowa ta hanyar al'ada ba ta hanyar larura ba to duk abin da zai fito a jikin nan adam ko jini ne ko ta baki ko ta hanci ga a cikin sallah ma in ya fito ba ya bata sallah ba ba ma magana alwala ba kana sallah kai haɓo sallar ka ma bata ɓaci ba ballanta na alwala kuma an baka an maka lango mai ka fita daga masallacin duk a cikin sallar kake ka je ka wanke jinin ka toshe hanci ka dawo in mamu ne ka ƙarasa sallar a cikin masallaci in ma an da sallar an baka dama ka ƙarasa ta a gidanka da sharaɗin malam yamshi ala na jasa au ya takallam matuƙar bai taka na jasa ko ya yi magana da wani ba wata jawuzi a ƙarabbin mahalli ilai da ƙetare mafi kusancin guri gare shi in bai yi wannan da tallaka ba ta rushe ba to sai mai izziya na saba'in da hudu ina za mu tashi fasulun rabewa insha Allah al'azanu sunnatun kiran sallah sunna ne kar ka ce al'azanu in ka ce al'azanu ka ce kunnuwa al'azanu jami'a na al'uzunu al'azanu kiran sallah ismul mufradi ne ka gane ai ba jam'i bane sunansa ne shi kadai al'azanu amma ka ce al'azanu to ya zama kunnuwa jami'in na al'uzunu ka gane ai al'azanu kiran sallah kuma ma'anarsa zai gaya maka ko ba shi ne mai ta'arifi ba yauwa shi ne mai maka ta'arifi al'azanu kiran sallah sunnatun sunna ne amma ba ko ina ba fil mawadi illati al'adatu an tajtami annasu biha a cikin guraren da wacce take a al'ada mutane suna taruwa a gurin to ana aka sunnanta yin kiran sallah taruwar ba taruwar hira ko taruwar kasuwanci ba, taruwar sallah, wurin da al'ada ko da ba a gina ba, ko ba masallaci ba ne, al'ada mutane sun saba zuwa su haɗu su yi sallah ta farilla, to an sunanta yin kiran sallah a wannan gurin in lokacin sallah ya ko da in an yi sallah an tafi ba wanda yake ƙara zuwa gurin. kaga ma'anar taruwar ba taruwa ce ta wani abu ta yin sallar ake wurin da a al'ada mutane suna taruwa su yi sallah kal jawami kamar masallatai na juma'a masallatan juma'a jami'i na jami'u aka ce aljawami'u wal masajidi da masallatai na salawatul kamsi a al'adar musulmi sun saba taruwa a masallacin juma'a su yi sallah sun saba taruwa a masallacin anguwanni su yi sallah wa huwa shi kiran sallah shi asalinsa al'ilamu sanarwa ne bi dukuli waƙar salati da shiga da shigar lokacin sallah shi ne ma'anar kiran sallah al'azanu da al'ilamu duka ma'anarsu ɗaya a luga ai Allah ma yana sanarwa ce wa azanun min Allah wa rasuli kaga ba wa azanun yace ba wa azanun min Allah wa rasuli sai kuma yace fa azana muwazzinu azana ya zama fi'li madi al muazzinu shine ismu fa'il fa azana muazzinu mai sanarwa yayi sanarwa waccan ma'anarsa na ƙur'ani ba mai kiran sallah ya yi kiran sallah ake nufi ba don ba a maganar sallah ko kiran sallah ba ne fa a zana muwazinun bai na humu Allah na tullahi ala zalimi na ba so tulla arabi ko yawwa mai sanarwa ya yi sanarwa tsakanin yan wuta da yan aljanna cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan kafirai kaga tan ba kiran sallah ake nufi ba ma'anarsa ta luga ake nufi shine sanarwa kamar a ce nadal munadi mai shela ya yi shela shi ma shela ba sanarwa ba ne ko to haka nan fa'azzana mu'azzinu to a nan sai aka aro wannan kalma ta luga aka yi amfani da ta a shari'a wajen kiran sallah shine al'ilamu bi dukuli waqti salah sanarwa da shigowar lokacin sallah sallar kuma almafaruda a bar sallar tawa ba a yi wa sallar nafira kiran sallah ko mun karfinta ko sallar idi ce da ake taruwa gari gari wanda ta fi juma'a cika ba a shar'anta mata kiran sallah ba saboda ba farilla ba ce haka nan sallar roƙon ruwa duk da cewa ana taruwa da sallar kisfewar rana duka ba a kiran sallah saboda ba farilla ba wannan kenan akwai shari ɗaya ɗaya da malam ya rage wanda mai askari ya kawo ya ce lil musallimal faradal waƙatiya ga masu sallatan farilla ta lokaci ko farilla za ku yi da yawa kuna da yawa to da zama ta yanzu ce ba la'asar ta yi ku za ku yi sallah a zahar ba ba a zahar ta yi ku za ku rama a zuba ta jiya da ta wuce ka gane ai farillan ma ta zama alwakatiya ta lokacin kuma ba da kowane irin lafazi aka yadda a kira mutane su zo sallah ba ana yin sa bil alfazi da lafazozi albasaru ake abin shar'anta ba abin da kaga dama kawai za ka je wofa fararwa zana ko? waras ake ta? to wannan duka bai kamata ba kuma za ka ga yawanci sai an kira sallan kuma ake an ka kira sallah ka ce a salatu kai min aumi ai ka gama da musulmi ka gama sanar da shi in zai zo zai zo in ba zai zo ba ba zai zo ba yawa duk wata maganar ko rashinta ba zai kare shi ko ya rage shi da komai ba saboda haka an shar'anta a kira mutane su zo sallah ne bil alfazi da lafazozi almasharu'a abin shar'anta wa huwa shine lafazin da aka yadda a kira mutane zuwa sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Ashhadu ina shaidawa, Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ina shaidawa haƙiƙa lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ina shaidawa lalle haƙiƙa annabi Muhammadu manzon Allah ne. To idan ya zo nan sun mayura ji'u shahada ta yi sannan ya kokkomar da wannan kalmar shahada guda biyu a tadu Allah ilaha illallah dinnan ya kasa komawa sau biyu kamar yadda yi sau biyu da farko a tadu Allah Muhammadan Rasulullah shi ma ya kasa komawa ya maimaita sau biyu kamar yadda ya maimaita ta sau biyu da farko shi ne ma'anar tarji'i din yurajji'u shahada ta yi bi arfa'i da mafi ɗaukaka min sautihi awwalan daga muryarsa ta farko yanda ka fara yin kiran sallah ka gane ai to yanzu in ka zo maimaitawa sai ka yi shi da mafi ɗaukaka min sautihi daga muryarsa awwalan na farko ɗin mafi ɗaukaka daga muryarsa ta farko bayan ka yi abin nan Allahu akbar Allahu akbar to ashhadu an la ilaha illa ai ai ana yi kasa kasa ne to shine ai shi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah biyun ai ana yi kasa kasa to in ka zo tarji'i sai ka yi shi bi arfa'in min sauti da mafi ɗaukaka daga muryar ashadu ashadun farko da ya kasa kasa da muryar dama biyun farkon ba kasa kasa ake yi ba eh wani ma baka jin me yake faɗa to wannan kuma ba daidai ba ne ana so a dinga ji amma kasa kasa in ka ce Allahu akbar Allahu akbar to wani kawai sai ka ji shiru asirtawa yake ashhadu an la ilaha illallah kasa kasa sosai yadda ma ba a jin da yake fada ana so a dinga ji amma ƙasa ƙasa ba na biyun ba na farkon za ka ce in ka cire Allahu akbar Allahu akbar ba shi banda wani ake lissafi ashhadu an la ilaha illallah sau biyu da ashhadu anna muhammadar rasulullah sau biyu na farkon to ka yi shi da murya ƙasa ƙasa amma a dinga ji ba ka asirta aka ce ba ka gane ai to idan ka zo tarji'i to sai ka maimaita su bi arfa'i min sautikal daga mafi ɗaukaka daga mudarka a walar na farko ka gane abin da ake nufi yadda dai ake kiran sallar mu a nan na malikiya ruwaya ce ita ma ingantacciya imam mali ya kawo ta a cikin muwadda to haka ake so amma kar ka asirta shahada biyun farkon ka yi shi shi ma a bayyane amma ya zama ƙasa-ƙasa yadda in ka zo maimaitawa sai ka maimaita shi bi arfa'i min sautihi awwalan da murya mafi ɗaukaka daga muryarsa ta farko ina fata mun gane wannan sun mai ƙulu sanin sai ce hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan shi ne kiran sallah wa yazidu ladan yana karawa fi azani subuh cikin kiran sallar asuba lokacin da alfijir ya hudo ba da kauli hayya alal fala bayan ya gama fadin hayya alal fala hayya alal fala sai ce as-salatu khairun minan nawmi as-salatu kaga sallah khairun ita ce mafi alheri minan nomi daga yin barci wannan kalmar zai maimaita ta marrata ni sau biyu sannan sai Allahu akbaru Allahu akbaru la ilaha illallah alhamdulillah hayya ala sala ku taho zuwa ga sallah kira ne ba shi da aka ce kiran sallah ba shi an ce al'azanu sanarwa ko su laraba al'azanu ake cewa sanarwa to amma akwai inda shi ma ake ambatansa da kira ɗin in ka zo a hadisai za ka ji sahabi yana ce maka a falisalli hinna haisu yunada bi hinna da sai haisu yu azana bi hinna ba lalle musulmi ya sallaci sallolin farillan nan haisu yunada bi hinna a gurin da aka yi kiran su ai kaga kiran nida ya kawo can da sunan annida haifu yunada ko to hayya din kamar ku taho ne hayya ala sala ku taho zuwa yin sallah hayya ala sala ku taho zuwa yin sallah hayya ala fala ku taho zuwa ga samun babban rabo ka gane ai yin sallah shi ne aka maimaita shi a nan da alfala sai an ce hayya ala sala hayya ala duka ɗaya ne ku zo ku yi sallah domin yin sallan shi ne ku samu rabo a wajen Allah an ce qad aflaha almu'minuna da me aka fara musu na'ati allazina hum fi salatihim ka gane kamar an tambayi Allah qad Allah da kace mu'mine sun rabauta su ai mu'minan nan sai ce allazina hum fi salatihim khashi'una su ne waɗanda suke kushuyi a cikin sallar su a ce a cikin sallar ake samun rabon shi yasa in baka ji kiran farko ba hayya Allah sala hayya azza sala in baka san me ake samu a sallar ba to hayya alal fala ka taho zuwa samun babban rabo hayya alal fala ka taho zuwa ga samun babban rabo sannan in na alfijir ne a ce as-salatu khairun minan nawm alhamdulillah sai na'am eh sunna ce tunda haka maza Allah ya koyar a wannan ruwa shine dalilin su rage sautin eh hadisin suka yi wa canjin fassara hadisin kiran sallan suka yi wa canjin fassara saɓanin yadda magabata suka fassara shi shi ne kawai hadisi guda ɗaya ne an ce bilal yana yin asalatu ne a kiran sallah na farko kiran sallar asuba na farko to kiran sallar asuba na farko akasarin malamai suka ce ai kiran sallar da ake na farko a cikin dare ne alfijir bai hudu ba wannan ba kiran sallar asuba ne abin da ake nufi kiran sallar asuba na farko kiran sallar asuba wanda alfijir ya hudo saboda me iƙama da kiran sallah duk sunansu daya ana musu jam'i ana cewa la yuraddu du'a bainal azanaini ai bainal azani wal iqama ake nufi aka ce maka al azanani kiran sallah biyu in dai an hada maka su to ana nufin kiran sallah da iqama ne to idan kiran sallah da iqama ake nufi da azanani to wanne ne na farko iqama ce farko ko kiran sallah kiran sallah ne farko to shine wanda alfujir ya hudo wancan da daddare aka yi shi ba a jingina wa asuba dan ba a lokacin da aka yi shi ba hadisi ba da wancan yake ba wancan da daddare aka yi hikima kuma da aka shar'anta kiran sallah ita kaɗai ce aka yadda a yi mata kiran farko kafin lokacinta hatta juma'a in ka duba iziya ya gaya maka har juma'a bai halatta kiran farkonta a yi shi kafin mukutari ba ai karfe da yawanci ake karfe da yakon mukutari ya yi farko farkonsa ko shi kuma na biyu a yi iliman ya shigo to har juma'a ba a yadda kilanta na farko a yi shi kafin mukutarinta ba sai asuba ita kadai to wancan tun da an shi da daddare ba a alakanta shi da asuba saboda ƙarshen dare lokaci ne na shagala wani ya je gona ya gabi ya kwanta bacci yana shari sai alhujar ɗin yahudo ma bai sani ba ko ko san da za a in aka sha aka kiran sallah daya daga alhudu da hudu za a kira sallah to in aka kira sallah wani a lokacin da kahi yana da janaba zai yi fafutukan neman ruwa wani wani sai ya dafa ruwa sannan ya yi wanka to ina ne samu sallar asuba amma aka sami da tun da wuri lokacin sallah ya kusa kiran farko kenan shine hikimar shari'ar tashi domin ka tashi ka yi shiru idan kai lago ne iri na za ka ina sulfuli ma a wannan lokacin za ka ɗan tashi ka ɗan yi alwala ka ɗan samu na fulfulinka da ɗan shafa yi da hutu duka fa alfajir da hudu don Allah wannan bai taimaka ba saboda haka aka shar'anta a yi mata kiran sallah a ƙarshen dare to amma kiran sallar da ake jingina mata nata shi ne wanda alfajir ya hudu shi yasa nan ma da taimaka wai bidu fi azali subhi yana ƙarawa a cikin kiran sallar asuba me ma'anar asubu ba wai wani gari ba in ka kiran asuba kuma ka yi shi da daddare wannan bai zama na asuba ba in ka fassara asuba da hausa ya zama wayewar kiran wayewar gari kuma ka yi cikin dare ai ba na wayewar gari ba ne to saboda haka akasarin malamai sun tafi akan abin da manzon Allah yake ko hadisin da abin da yake nufi Bilal yana yin as-salatu a kiran farko ana nufin in ka haɗa kiran sallah da iƙama suka zama al'azanani to kiran farko shine wanda alfijir ya hudo iƙama ita ce kila na biyu duk ba lafazin iri ɗaya ba ne ai duka sanarwa ne wancan yana sanar da kai bi dukuli waqtin sala wannan yana sanar da kai bi iqamati salati ai duk sanarwa ne iqama ma ana sanar da kai fa za a yi kabbara harama yi inda an kira ka kayi alwala to ana gaya maka yanzu fa za a shiga sallah shi ma sanarwa ne in an koma ma'anarsa ta luga saboda haka ake kira as-salatu in al-fajr ya hudo in an koma a jerin tartibi a zahiri shine kira na biyu amma a haƙiƙa shine kira na ɗaya dan shine kiran asuba wanda da aka yi a lokacinta wancan cikin dare aka yi shi ba nata bane sai ne risala wani sunnatul wudu'i yana yana daga sunnonin alwala ne ne daga sunnonin alwala gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu qabla dukulihi ma kafin shigar su kai kai idkali ya kawo to mu qabla dukulihi ma ne kuma mu matan dukuli ya kawo namu kuma kai idkali ya kawo to duka ɗaya ne amma asalin nuska dukuli ne kafin shigar su amma akwai wasu wani littattafai da malamin duka sai ka idikal duka babu mushkila shiga ne da shigarwa in ka ce ƙabla dukulihi ma kafin shigar su su da kansu kenan ƙabla idikalihi ma kafin shigar da su ina fata kana ganewa dukulihi ma shigar su idikalihi ma shigar da su ai me ya aloyan ne yake shigar da su ko to amma abin da ido yake gani su ne suka shiga to wannan an yi amfani da abin da ido yake gani sun shiga cikin ƙwarya wancan kuma ya lura da hakika me yin alwalan ne ya shigar da su a cikin ƙwarya shine idikali duka ma'ana ta fita qabla dukulihi ma kafin shigar su fil ina'i qabla idkalihi ma kafin shigar da su fil ina'i a cikin ƙwarya wal maruratu da kurkurar baki sunna ne wal istinshaqu da shaƙalwa sunna ne wal istinsalu da facewa in an shaƙa wa masul udunan da shafar kunnuwa dukkan waɗannan abubuwa guda biyar sunnatin sunna ne wa baƙi sauran da bai faɗa wa farilatun farilla ne kasan me dalilinsa wanda ya nemi ya rubuta masa littafin waɗannan ne bai sani ba sauran abin da bai faɗa ba ai ka san idza qumtum ila salati tunda kai Allah ramma ne ko ka san fagusulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ai ai ka san wannan to ba sai na ga abin da ka sani ba saboda haka sauran farilla ne ka san yana magana ne da wanda ya sashi ya masa littafin saboda haka yace sauran farilla ne ba dai ka ga yadda ake alwala ba to na ware ma waɗannan da baka gansu a cikin alkur'ani ba ko mu mun gano su a hadisi saboda haka nake gaya maka yana daga sunonin alala wanke hannaye kafin shiga su cikin kwalya da kurkurar baki da shaƙalwa da facewa sai ya ɗauko shafar kunnuwa da baya baya cikin jerin wannan ya tsunto masa iya sunnonin ne ba ruwansa da aina suke da wanke hannu iyalan da kurkura baki shakara da fata ai a jere suke amma shafar kunne fa ba sai an wanke hannu an wanke fuska ba ko an wanke hannaye an shafi kai ma sannan magana shafar kunne daga kunne ba sai wanke kafa amma ya ɗauko shi ya haɗa shi da ƴan uwansa dukkansu waɗannan min sunnatul wudu'i suna daga cikin sunnar alwala wa baki sauran kuwa faridatu farilla ba sai ya gawa ba tun da kasan tun a kawa'idi ya gaya maka babu fara'idul wudu'i kafin ma magana sunnoni haka ka zo a halari ya gaya maka farilla alwala ya lissafa maka ka zo a shimawi an lissafa ma ka zo iziya an gaya ma to don me zai wahalar da kansa a risala sai ya mai maka har sau biyar kai da kiki ina ne da ba za ka gane ba sai ya sake gaya maka kamar kama ila wudu'in duk mutumin da ya miƙe zuwa yin alwala ko mutumin da ya tashi zuwa yin alwala ya tashi ne min naunin daga bacci au gairihi ko waninsa ko ma menene dalilin da ya karya mar alwalan faƙad ƙala ba'adul ulama hakika shashin malamai ya ce ya buda'u da farko yana farawa fausanninlah yana ambatan Allah ta'ala in ya zo wanke hannun nan da aka ce kafin shiga su cikin ƙwarya to kafin su fa ana fara da bismillah walin ya rahu ba abuhum amma sashin malamai bai ga farawa da bismillah nan min al'amri bil ma'ruf daga al'amar daga umarni da kyakkyawa na wajibi dole sai an yi ba musamman a mazhabar malikiya su sun ɗauki bismillah a farkon kowace ibada a matsayin mustahabi amma akwai mazhabar da suka ɗauke ta a wajibi in ba ka yi bismillah ba ba ka da wannan ibada ko alwalad ce ko wankan janaba ne ko wankan haila saboda ne hadisi nan na manzon Allah da yace la wudu aliman lam yadhkur ismallahi babu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah to wasu daga cikin mazhabobi suka ɗauki hadisin a zahirinsa duk wanda bai yi bismillah ba bai ambaci sunan Allah ya yi alwala ba yi da alwala malika suka ce a'a abinda ake nufi ba yi da ladan alwala akwai takadiru muzafi ka gane ai in alwala ne sai ka ce la sawaba wudu alahu babu ladan alwala alwala kan tayu ya ba da farilla amma lada bago yawa mukuwa bago saboda haka to don ka samu lada aka sai mustahabi ne ka yi ta wa kaunin ina ya ala yaminihi zai gaya maka hikima da aka ce mutum ya ajiye ƙwarya mai buɗaɗɗen baki a gefen dama kasancewar ƙwaryar alwala a gefen damansa amkanu lahu shine mafi ba shi dama fi tanawuli a cikin ɗebowar ruwansa tunda dai an san da dama ake aiki in ka shi a gefen hagu kai ma ba ka wahala sai ka zo nan ka ɗiba kuma ka dawo da hannu nan sannan ka yi aiki amma ga shi a dama ka kawai ɗiba za ka yi shi ne hikima da aka sunanta ajiyewa ƙwarya a hannun dama amma fa akwai sharaɗin in kana maftuhan duk da nan malam bai kawo ba ana ajiye abin alwala a gefen dama in kana maftuha in ya kasance mai buɗaɗɗen baki wanda ake tsoma hannu amma in kana magalukan in ya zama mai kullallen ba shi kamar buta ko jallo da ake tsiyayawa to wannan ka shi a gefen hagu ya fi hagun ya ɗauka sai ya tsiyayawa dama sai ka ajiye sai ka yi aikinka shi yasa ake cewa in kana mafituwa in mai buɗaɗɗen baki ne ka ajiye shi a gefen dama domin amkana lahuti ta nawili shi ne mafi ba shi dama cikin ɗebowansa wa yabda'u yana falawa in yayi bismillah fa ya gusulu ya dai sai ya wanke hannayensa to naka kabla an ne to to an koma naka da sai kabla dukuli ba kabla an yi dukila huma kafin ya shigar da su hannayen guda biyu fil ina ya a cikin ƙwaryan zai wanke su salatan sau to kuma da aka ce wankewa sau uku ba wankewa irin nan da cin tuwo ba ba ka ɗebo ka yi haka ka yi haka ka yi haka shi ke nan ka ce ka yi ɗaya ka sake ɗebowa ka yi haka ka yi haka ka yi haka ka ce ka yi biyu ka sake ɗebowa ka yi haka ka san wasu haka suke to ba haka ba ne iziya ya ma ta'arifi wa yadda tullu kulli wahidatin ala hidatiha salat bayan ya ce maka da wanke hannu zuwa wuyan hannu sau uku to kuma sai ya zo maka gwari gwari wa ya gasilu kulla wahidatin ala hidatiha talata zai wanke kowanne hannu kasan aliyar da duk mataki zai wanke kulla wahidatin kowace hannu daya ala hidatiha abu sa kadaituwarta talatan sau uku zai wanke wannan daban sau uku ya zo ya wanke wannan daban sau uku fahim kana kadbala in ya kasance ya riga ya yi fitsari a baya auta ga wada ko ya yi bayan gari to ga sala zalika ya fara wanke fitsari da kashin nan minhu daga jikinsa ya fara yin tsarki wanda ya siffanta maka jiya sun ba tawadda sannan ya zo sake alwala yana ta ma kewaye kewaye dai dan karka bar tsarki ka zo ka yi alwala kuma ba ka da alwala sun ba yi dikili ya dahu sannan sai ya shigar da hannunsa fil inayi a cikin ƙwaryar yanzu babu batun karkatawa da tsiyayawa kawai yudikili ya dahu kaga idikali ya shigo sai ya shigar da hannunsa fil inayi a cikin ƙwaryar fa ya akudul ma sai ya tsebo ruwa fa yumarmidu fahu ya kurkure bakinsa salasar hasko uku min garfatin wahida daga kamfata ɗaya in sha in ya so in ya so in yana da babban tafi in ya kamfato ya kurkula ya zubar ya kurkula ya zubar ya kurkula ya zubar kaga yayi kurkula sau uku amma da kamfata daya min garfatin wahida in sha in ya ga dama au salasi garafatin au min salasi garafatin ya ma adafi da au sai sa sai maka salasi can da yace min garfatin to au salasi garafatin ko kuma in ya ga dama ya yi da kamfata uku ya kamfato a ƙwaryar ya kurkula ya zubar ya sake kamfatowa ya kurkula ya zubar har sau uku wa in istaka bi asbu'ihi idan yayi asuwaki da dan yatsansa fa hasanu wannan abu ne mai kyau duk bayan kurkura in ya tofar ya sa dan yatsa ya goggoje ya sake kurkurewa ya zubar ya sake sa dan yatsa wannan yayi abu mai kyau wannan in ba yi da asuwaki da yayi a farko alwala in yana da itacen asuwaki ya yi asuwaki a farko ya kurkuren baki dama mai kawai da mata maka wai saku kablahu zai yi asuwaki ne kafin ya fara alwala to in ka yi asuwaki to ba maganar ka sa dan yatsa a baki kawai kurkura za ka yi tunda ka gama tsarkake bakinka amma in ba ka da yadda kan asuwaki to ba laifi dan ka zo tsakanin kurkuren bakin nan guda uku ka sa dan yatsanka ka goge haƙorinka wannan kayi abu mai kyau sun ma yastan shigo bi an fihil ma'a sannan sai ya shaƙa ruwa a hancinsa ka gane ai salasan kuma sau uku shi ma shaƙa ruwan ya ji alu yadda hu yana sanya wa ya tansiru kuma yana face shi salasan har sau uku shaƙawa da facewa ka gane ai shi ya yi daban da kurkulan baki da sa ɗan yatsa shi kurkulan baki in ka kurkula ka zubar za ka sa ɗan yatsa ka goge ko ka kurkula ka zubar to wannan ba sai ka shaƙa sau uku sannan ka face sau uku ba shi yasa ya haɗa maka su yastan shigo bi an fi ma'a wa yastan shiru yana shaƙa ruwa a hancinsa wa yastan shiru yana facewa ya yi ɗaya kenan to da haka zai yi salasan hasu ina fata ana ganewa yawwa kar ka ji an gaya maka kowanne sunna ne shaƙawa sunna facewa sunna to karka ce sai ka shaƙa sau uku sannan ka face sau uku ai zai wuce ka shaƙa na farko ba ka fato shi ba ka ƙara na biyu saboda me a can an jelanta maka su ne wal mazmuratu wal istinshaqu wal istinsaru wa masulun uzunaini ai kowanne anan daban-daban ake yin sa to amma su biyun nan tare suke in ka yi su tare to ka yi ɗaya in ka shaƙa ka face kayi ɗaya ka sake shaƙawa ka face kayi biyu ka sake shaƙawa ka face kayi uku ba sai ka shaƙa sau uku ka face sau uku ba shi yasa nan ya haɗe maka su kuma yastan shi bi an fi ma'a wa yastan siru sannan ya shaƙa ruwa a hancinsa kuma ya face shi salasan zai yi haka har sau uku ya ji abu ya dahu in ya zo facewar yana sanya hannunsa na hagu yana nufin 'yan yatsa ala arshihi akan hancinsa haka ka imtikhadi kaman face majinarsa al-mukhadu ai musan majina ne to imtikhad face majina ka gane ai mai ziya ko ya maka gwalgwali yake ya ja'al yadahu ko as-sababa wal ibham min yadihi al-yusra ala anfi yau haka mai ziya ya ma yasa an yatsansa as-sababa wal ibham min yadi hidin sura shi wani hannunsa na hagu ala alfi akan hancinsa ma'a ja'ali asbu ai yawo wato shi kuma nan shi yace maka kamti kaɗi shi can bai ma ce asubu'i ba yace kawai ya dahu ya sa hannunsa ai yadi ya kawo ba asubu'i ba ya sa hannunsa ala anfihi to dan yatsa ma nau'i ne na hannu to tun da ka kamta kaɗi shi kenan ka sai ɗan yatsu ake nufi wajizihu aqallu min salasin ƙasa da shaƙawa da facewa uku yana isar masa filman ba cikin kurkulan bakin ma in yi sau ɗaya ma ya yi in yi sau biyu ma ya ba dole ne sai ya yi sau uku wal istin shaƙi da shaƙalwa da facewa in ka yi ɗaiɗai ma duka ayyuka alwala ya yi in au'aba inda ya bibiyi ko ina ya yi walahu jam'u zalika kai ya halatta ya haɗa kurkurar bakin da shaƙalwan wannan na ƙarshen da ya faɗa ba ba al-istinshaq wal istinsaru yake nufi ba wannan da ya gaya maka yanzu filin mazmarati wal istinshaqi to ya halatta ya haɗa su fi garfatin wahida a kamfata ɗaya ko da ukun zai yi in ya kamfato ya kurkula ya zubar sai ya shaƙa ya face ya yi nawa ɗaya ya sake kamfatowa ya kurkura ya zubar ya shaƙa ya face ya yi biyu ya tashi kan fatowa ya kurkura ya zubar ya shaƙa ya face nawa uku wani hayatu amma kaiwa matuƙa kowanne ka yi shi daban-daban har sau uku a hasanu shi ne mafi kyau amma ta ana magana ya halatta walahu ya halatta gare shi jam'u zalika ya haɗa kurkurar baki da shaƙa ruwa fi garfatin wahida a kafata ɗaya to alhamdulillah mun saura wanke fuska mun gama wanke hannu da kurkurar baki da shaƙa ruwa da facewa alhamdulillah ko ne to hashiyatul adawi yau ba kai bacci ba na dido bacci da ke yi ba da kwan ita ma ta tashi ina za mu tashi 82 ina ne to a hashetul adawi shafi na 82 barka da zuwa alhamdulillah wannan ma yajibu itiqaduhu yana ga abin da yadda da shi yake wajaba ga musulmi isbatu shafa'ati tabbatar da ceto li nabiyina ga annabi mu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ka gane ai ka san akwai masu cewa daga cikin wasu aƙidu na wahabiyawa akwai masu cewa wai ceton ma abin da kila wa ƙalarin eh ba wai ka san hujjar su wai ai Allah ta yi asarar buka an yi azakar buka makaman mahajjuda asa watakila ka san asa din idan maganar mutum da mutum ne li taraji kalmatu taraji ne kamar kalmar la Allah ne wala Allah wata wasu na faɗa wala Allah kaza kaza ne ko to ba san cewa zancen Allah da na manzansa sun yi daban da zancen mutane ba in Allah ya karɓi kalmar la'alla ko la'alla kun tufi huna ko la'alla kun tazzakaruna haƙiƙa malamin tafsir suke fassara shi to shi ma haka a faɗi ba watakila Allah zai tashe ka a wani matsayi abin godiya ba su a faɗin kawai irin ta tamanni da taraji suka fassara ta watakila a ranar lahira an yaba saka rabbuka ubangijinka zai tsayar da kai makaman mahamudan wani gurin tsayuwa abin godiya suka ce aikatan ma watakila ne to aƙida kubutacciya ta musulmi na gaskiya yana daga abin da yake wajaba musulmi ya yadda da shi ya yi itikadinsa shine isbatu shafa tabbatar da ceto linabiyina ga annabinmu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yakhruju minha bil bina'i bil fa'ili in ka gina shi ga fa'ili fa ya karuji min ha ai al'asi ko al-musulmul asi wanda aka yi maganan inda yana da imani ko kaɗan ne ba zai dawoma a wuta ba eh to zai fita min ha daga jahannaman ai min darin iqabi shine min haɗin daga gidan nan na uquba wanda ake wa mutane uquba bin nari da wuta to zai fita daga wannan gidan bi shafa'atin nabi da ceton annabi sallallahu alaihi wasallama man shafa'a lahu man illam fa'ilu ya kharuju shine fa'ili na ya kharuju min hadu kace man shafa'a lahu annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya cece shi ko duk wanda annabi ya ceto gare shi to ya kharuju zai fita min ha daga jahannam in kaga mutum bai fita a jahannam to bai gama da ceton annabi kuma wanda ba zai gama da ceton nan ba shine wanda ba musulmi ba in dai mutum musulmi ne ko ya shekalar miliyan ɗari a wuta a ƙarshe dai sai an fitar da shi daga cikin sai dai an sha wuya amma dai ba za a dawoma ba ka gane ai nan wannan jumlar ya kamata a lura da ita da kyau saboda akwai likitarwa a ciki ya fara kawo ya karuji min habi shafa'atin nabi kuma man shafa'a lahu to mala ya gama kamar din shine fa'ilu ya karuji shi za ka fara ɗaukowa kamar ka ce ƙalar lahu ba sai ka ce Allah ya ce ba amma ai a jumla ƙala ne a farko ƙala ya ce Allahu Allah kaga ka fasara aka kayi gwari Allahu din nan da aka jinkirta a fasarar shi za ka fara ɗauka shi fa'ilin sannan ka ɗauki fi'ilin ƙala ɗin ƙalar lahu a fasara suka ce Allah ya ce ba ya ce Allah ba in ka ce ai ya ce Allah to wani ne kenan ya ce Allah amma an kace Allah ya ce to Allah ne da zatin sa yayi magana kenan qala Allah amma sai aka gabatar da aikin qala ko to man shafa'a lahu shine fa'ili na yakhruju man shafa'a lahu ai annabi lahu din da mire yana koma ga annabi ne duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya cece shi to yakhruju zai fita min ha daga wutar jahannam wanda annabi duk ya ceto ga min ahlil kaba'iri daga ma'abota manya-manyan zunubai wanda suka mutu ba su tuba ba ya aje abin da ke rufe ahlul kaba'ir al'usatu masu sabo jami'an na al'asi al'usatu masu sabo min al-muwahhidin daga masu kadaita Allah su ba mushrikai bane ba kafirai bane sun yadda Allah ɗaya ne annabi Muhammadu dukkan shikashikan imani sun yadda amma sun yi da zunubi na sabo shan giya ko cata ko sata ko zina ba su tuba ba kuma Allah bai yafe ba sai aka sa su a fursuna na tsawon shekarun da za su yi to a ƙarshe dai annabi sai ya cece shi dole in kai musulmi ne kai imani da wannan amma fa ka sani annabi yana ceton ahlul kaba'iri ne min ummati na al'ummarsa ba zai tsallaka ya ce Allah ka bani ceton mutanen annabi nuhu ko ko annabi Musa a min ummati da ma shi ummati ummati ya lokacin da wata al'umma bayan tana da annabinta daga can su kare da nasa annabin shi dai al'ummar sai sani kowa hatta annaba da manzanni Allah ya sunna nafsi nafsi shi kuma yana ummati ummati shi kadai ne a ƙarshe kuma dole a sallama ce kai wannan abun fa yau ta ɓace sai dai Muhammadu a zo wajen annabi Adam ya ce wane ni ku je wajen Nuhu a je ya ce a'a ya fi ƙarfi na ku je wajen Ibrahim shine kalilullahi kowa sai an mar kirani ku je wajen annabi adamu shine abul bashar duk taron nan da ka gani in dai ba aljan ko mala'ika ko dabba ba in dai mutum ne adamu ne ya haife shi mu je wajen babanmu ya ce ina labarin ai ba ta da uba ake ba ni ba ta kaina nake ni da aka ce kallaci dan itaciya na ci har Allah ya ce fa asa adamu rabbahu fa gawa adam ya saba ubangijinsa fa gawa ya ya ya bata daga aljiwaya fa fa a sa rabbahu fagawa ya ce wane ni ina da bakin magana sai dai ku zo don nuhu domin shi da farkon manzo da aka aiko da littafi zuwa ga kafirai watakila shi zai iya a zo ta ina ni da ne addu'a duniya ta halaka maimakon na loki sauki na tarar bila ta zauna allah ɗaji min alkashirin da yara innaka yadda zaun yudullu ibadaka wala yadu illa fajiran gafara kai kafara ya ce sai dai ku zo dai ibrahim shi ne muka za'a ta masa kalilun lahi shi shi badaɗin allah ne ka san ko badaɗi duk abin da ya zo da shi ana ana karɓa ana zuwa ya ce ina abin ya fi ƙarfi na ku je wajen musa shi ne mai zance da allah dama ya saba magana da allah shi ne kalilun lahi a zo ya ce a'a abin ya fi ƙarfi na ku je wajen ruhun lahi ga ruhin allah ai ya fi kusa ana zuwa wa annabi fa kar ma ku bata lokaci ku je don Muhammad ba wanda zai iya wannan aiki a yau sai dai Muhammad to shi kadai ne kaga kowa ya sa ta albarkarsa a zamani shine maqaman mahmuda din da ake ishara a sa an yab a saka rabbuka maqaman mahmuda to manzo Allah sallama zai yi ceto ga ahlul kaba'iri min ummati amma fa na al'ummarsa sallallahu alaihi wasallama a jama'a salafu wal khalafu min ahli sunna ya ka ji da kyau as-salafu marigaya na farko wal khalaf da mutanen kirki da suka biyo baya min ahli sunnati wal haqqi na ma'abota sunna kuma ta gaskiya ba yan jabin sunna ba dukkansu sun yi ijma'i ala subuti shafa'a a bisa tabbatar ceto linabina ga annabi mu muhammadin sallallahu alaihi wasallama wali sa'irin rusuli sun tabbatar da sauran annabawa da manzanni idan annabi ya je ya kashe wutar ya kashe bos din idan suka ga kofa su ma za su su nemi alfarma a ba su shetan al'ummansu wal mala'ikata haka nan mala'iku za a ba su dama su yi ceto a filin alkiyama wal mumine kai da mumine mutlaƙan kowane iri wai ba sai sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'ina ko waliyi hatta kaɗinan da kake gani almajiri da kana ganin ba ka da wani daraja a wajen Allah in an zo ranar alkiyama in dai ka bi Allah duk da ƙasƙancinka a rayuwar duniya Allah zai ce kai Allah lamma wai a rayuwar duniya sanda kake karatun nan ba wani wanda ya an taimaka maka a ai akwai alhazuwa ne wanda muka zo alwajibci shi ya ba mu zauren gidansa muke kwana ba dan shi wanda ruwan sama ya doke mu da san da mu kwana a layi kuma har yana fito mana da kallami ake to ka je ka duba ko za ka same shi a zila alƙiyama bai Allah ko ba an baka cetonsa yi ko akwai wani kullum na zo bara gidansa yana cin to sai ya kira ni ya tsakura mu a kwanan tuwansa ba sai ya kwana ya yi tsami ya riɓe daga shi sai bola ba ake bani ya ce ka je ka duba duk wani da ma alheri alalar Allah zai tuna maka kai ma za ka tuna in bai tsallako ba za a ce kaje kaje kaje kaje ka zo da shi eh wannan ya zo a hadisi ingantacce muminai kuma muminin ma mutlaqan wai ba sai su wani da wani kadai ba in dai ka tsallake to za a baka dama ka tuna mana ba wani masoyinka daga cikin masu sallah a cikin masu sabon fa eh da an kala ana ceto ai me laifi ake ceta wa ajalluha amma mafi girman cetan wa azamuha mafi girman ta dai shafa'atu nabiyina cetan annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan da bai bude kofar ba shi zai fara kuma an an gama a ƙarshe shi zai je har wutar jahannaman ta mutu ta zama gawayi ba garwashi ba ya shiga daga ya taka kafa ta duk za ta mutu zai dinga bincikawa duk wanda ya ga fuskarsa da haske da hannayensa da kafafuwa ya san wannan al'ummarsa ne bin sallah da wannan ake gane su min asarul wudu ba ya ce yud'auna ummati gurra muhajjalina to har a jahannama wannan gun baya konewa fuskarsu da suka yi alwalan nan da hannunsu da suka wanke da kafafuwa wuta ba ta ci amma sauran jikin da sauran al'ummai a jahannama sun zama kaman gawai baki kirin amma su fuskarsu tana haske da wannan yake gane wannan nawa ne ku taso mu tafi ku taso mu tafi zai fito da su ya kawo su aljanna bayan sun sha ruwan alkausara ka kuwa ita ce ajalluha wa azamuha tunda shi har har wuta zai shiga li'annaha domin ceton manzon Allah a ammuha ita ce mafi gamewan ceton wa atammuha ita ce mafi cikar ceto dan shi zai fita da duk wanda yake da imani ko da misali kwaye zara ne sai ya fito da shi a wuta akwai dan saura zai gaya maka wanda ba su yadda ba mun gaya maka ahalin a jama'ar salafu wal kalaf min ahli sunnati wal haqqi wa an karatul mu'tazilatu shafa'a to mu'tazila sun yi inkarin ceto aqida su su ba su yadda akwai ceto ba wa hum jadiruna bi hurmati bi hirmaniha malaka su suka fi cancanta a haramta musu ceton su je tun da babu ita su ba za su same ta ba faƙalu suka ta la yajuzu sabu wal afu an zunubi ba zai taɓa yiwa baya halatta a yi yafiya da rangwame ga laifuka ba duk mutumin da ya zo da aiki sai an masa sakaya da ita ba za a taɓa yafe wa mutum mummunan aiki ba wasu haka ne a kidan kuma wasu ba tunanin su za su je aljanna da wannan rayuwar ta duniya وقالت المرجئة أيضا su kuma murji'awa su ma wata ɓatacciyar aƙida ce suka ce la shafa'ata su shatan ma babu li'annahu la yaduru ma al-imani zambu su abun su zunubi baya cutarwa tare da imani in dai kai musulmi ne ko duniyar nan ka kashe in ka je kawai aljanna zaka ba dai ka imani ba zunubi baya cutarwa ma al-imani tare da imani su waɗancan sun ce laifin ba za a taɓa yashewa ba to kaga ba za a taɓa zuwa aljanna ba kenan su kuma wannan sun ce ai in dai da imani zunubin baya cutarwa kaga ba za a kama kowa ba kenan a lahira sai kafiri zalla da munafiki tun da shi ba imani amma in dai musulmi ne ya mutu yana sallah da imani a zuciyarsa shi kenan shi ruwa ta ta da haƙƙin da ya zo da shi na mutane da na ubangijinsa shi kenan ba za a mar komai ba to ka gona ƙida ai ɓatacciya ce ko ina ayar na bi'i ibadiya anni ana gafurin wa anna azabi to ina ina take Allah na ce a bawa bayi labari ga yadda rahama take da Allah azabu to azaba ina za ta yi kuma ya ce la'abla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ya ce min al-kuffar wal fasiqin abu wal wal munafiqin ba mutum da aljannati to wa zahaba qaumun wasu daga cikinsu sun tafi ila jawazi ya zuwa ga halaccin ceto fi rafi daraja cikin ɗaukakar daraja duna rafi isayyati amma ba tare da an ɗauke miyagun ba shi ma wannan kuskure ne an aka ce za a cece ka to sai ka tsallako turaɗi ka gane ai amma an baka tsallako ba to ba wanda ya isa ya cece ka in ka tsallako turaɗi sai a ɗaukaka shi ne ceton zai zo a dalilinsa a ƙala ma daraja ne amma duna rafi sai ya ce amma zunubinka ba zai iya ɗauke maka ba a lahira to mala ya ce wa hazihi wannan fahimta guda uku kullu ha mazahibun baɗila dukkansu mazhabobi ne ɓatattu ya shahadu bisti halatti hal aqalu wal naqalu al aqalu hankali ma na ɗan adam والنقل da abin da aka nakalto a Qur'ani da hadisi ya shahadu yana zama shaida biski halata da kore wannan mummunar aƙida hankali da nakali yana ba da shaida ga kore su to sai mu tashi wa kan zakarna ha ko to mun ambace ta hujjojin hankali da nakali din wa adadin shafa'ati da kuma mun ambaci adadin yawan ceton da za a yi fil asiri cikin asalin littafin wannan reshe ne in ka je can tushen ya ambace ta a ciki to alhamdulillah shi mai sharhi ba don karatunmu ya tafi ba mai sharhi ce maka wa amman naƙalu fama rawahu musulmi fi hadisi abinda ake kafa huda da shi a cikin nakali shine abinda imamu muslim ya rawace shi a hadisin da maza Allah ce fa'ati ta tal arshi nan ma ya yanko ne saboda hadisi yana da tsawo zan zo karkashin ilwar al'arshi fa a kawo sajidan na faɗi na yi sujjada da rabbi ga ubangiji na sun mai yabtawun lahu alai Allah zai mun fatahi zai mun wa ilhimuni zai mun ilhama min mahamidi na wata irin godiya ta Allah wa husunin saina'i da kyakkyawar kilali alaihi ga Allah shay'an wani irin ilhama da fatahi na wahayi lam yaftahu li ahadin qablu da bai taba yin fatahinsa ga wani mutum gabanni na ba ko ga wani halitta ma ba taba godewa Allah da irin wannan gode da annabi zai yi ba sun bai yuqalu sannan sai a ta ya Muhammadu irfa'ar a saka ka ɗaga kanka washfa'a a ko irfa ra'asaka tu'ula akwai fasalfa ka ɗaga kanka fasal ka roƙi abin da kake so tu'ula an baka washfa'a ka nemi ceto tushaffa an baka ceton to kaga nan ba magana ceto a nan ga washfa'a tushaffa ka nemi ceton za a baka fa'alfa'ur a ce sai na ɗago kaina fa'aƙuli ya rabbi ummati ummati ka ga bai sai nafsi nafsi ba sai da ce ya ubangiji ne dai al'umma ta dai al'umma ta kamar al'ulubu shafa'ata ummati al'ulubu shafa'ata ummati shi ne ma'anar ummati ummati ina neman ceton al'umma ta fa yi ƙari sa ce ta udkuli jannata min to ba adkul ba adkili jannata min ummatika man la hisaba alai ka je ka shigar da al'umarka wanda babu hisabi a kanka wanda dama a duniya na alkawari in waɗannan mutanen ba za musu hisabi ba to ka je tun yanzu ka ɗauko su ka kai su aljanna alhadis har zuwa ƙarshen hadisin yana da tsawo nan ka ga farkon ceto kenan ceton mataki mataki ne to alhamdulillah sai ne askar ina ne shafi na nawa askari ina za mu tashi au takhiran ko kuma ba ta zaɓi ya yi ba tamlikan ne da ya mallaka mata ba da aka sai yufa wadu ilal mar'ati talaqu ha tamlika to takhiran din nan au din ya maka adazi ne ai wa yufawadu au au yufawadu ilal mar'ati talaqa ha takhiran au din na adazi ne na farkon fasalin shine kawai yace maka au takhiran bi ma'ana au yufawadu illa da mace alaƙa haka khayira ko kuma ana sheganta wa mace lamarin sakinta ta khayiran gaba da zaɓi ba ga mallakawa ba fakatiyaru ha nafsa ha idan ta zaɓi kanta in ta ce na zaɓi kaina madkulan biha alhali ya yi kwanan aure da ita to wannan zaɓin da ta yi wa kanta salasun saki uku ne kaga wannan ya fi tsanani idan mallaka mata kai in take ta mallaka kan saki uku kana iya cewa a'a sai dai ki mallaka kanki guda daya amma anan tun farko an ta zaɓi kanta to salatu shika uku ne wala munakalata lau kuma babu yin inkari gare shi bai da daman ya ce sai dai ki zaɓi daya ba kace ka ba ta zaɓi ba ai ba ta za ta yi na zaɓi saki ɗaya ba na zaɓi kaina fakati yaro ha nafsa ha aka ce ba fakati yaro ha ɗalaƙa ha ba in ta zaɓi kanta madkulan ga kuma kata keta salasun wannan saki uku ne kuma wala muna karata lahu babu inkari gare shi shi ai bai daba saki ɗaya ke nufi bayan aukar aduna ita kuma in ta aukar da koma bayan saki uku idan ta ce to na zaɓi saki ɗaya ko biyu lam yalzam wannan abin da ta faɗa bai lazamta ba sai dai ta zaɓi kake shi bai da damar musu in ta ce ta zaɓi kanta aka ce masa uku ne ita kuma ba za ta yi soke ta ce ta zaɓi kake ɗaya ba dole dai shi da ita sai uku ba ba kamar tamliki ba in ta zaɓi uku yana iya inkare sai a sai dai ki sai dai ki ɗauki ɗaya wa garin madkuli biya in kuma wacce bai yi kwana aure da ita bace sai ya ba ta zaɓi kuma ta zaɓi kanta to ikitiyaru ha zaɓinta wahidatun saki ɗin dalƙatun wahidat fa in zadat idan ta ƙara bayan bai take ta ba sai ta ce ta saki kanta saki uku to falahu munakaratu zai zai iya mata inkari zai zai iya musu ya ce a'a sai dai ki zaɓi daya walau nafsa ala adadin da zai bayani a bisa wani adadi wanda ya wuce adadin saki to lagar za'idu azza'idu abin da ya karu laga ya faɗi ya sake ai musallabu da yamin ya sake rantsuwa aka ce an yasar ai an jefar mu to abin da yace na sake ki saki hudu to an jefar da daya an dauki uku to nawa ne ya karu akan adadin saki in ya ce hudu to in ya ce na sake ki sau goma ba nawa ne ya karu eh to an jefar da bakwai din ita shari'a uku ta sani kuma ta kalba sauran ba ta so ta warba kai au tawkilan au yufawwadu talaqul mar'ati tawkilan nau'i nauku bayan tamliki da takayiri akwai tawkili wakiltawa ka gane ai to shi wannan yana daidai da ɗayan waɗancan guda biyu yadda ka wakilta shi duk abin da ya hukunta in ya hukunta maka takayiri kamar kai kai idan ya hukunta maka tabliki kamar kai kai ba ka yi da shi ba ne ka wakilta shi to duk abin da wakili ya yi in dai ba wani sharaɗi to yana tare da wanda ya wakilta shi walahu azluha ya halatta ya yi wa matarsa azalo shi ne family planning planning da suke na allura ko na shan kwaya yana iya umartarsa ta yi idan kuma azalo ne na al'ada da aka saba shi ne yin jima'i idan mani ya kusa zuwa a cire a zakalin a zubar da mani a waje don katta ciki shi ne azalo dama kalmar tuɗewa ne ka gane ai aka ce azala ya tuɓe ya azila ya tuɓe yan azil yana tuɓuwa to aziluha tuɓewa wato ya mata azalo shine fulani malam tuɗan laƙa matuƙar ba a sake ta ba to wancan ba azalo yake nufi ba na jima'i walahu aziluha yana iya tuɓe ta daga mallakawar da ya mata da zaɓin da ya bata da wakilcin da ya mata duka waɗansu abubuwan guda uku kafin wannan yanayin ba shi da ya mallaki saki ba a hannunsa yake to sai ya wakilta ta ni ba zan samu zuwa wajen zaman ba amma ki je duk hukuncin da kika yi shi ne tausilin duk hukuncin da kika yanke ni na karba to yana kafin da zai musamman yanzu idan ya buga waya ya gaya mata ko ya gaya wanda za ta in ta zo na tuɗe ta daga wakilcin da na yi mata to shi kenan malam tuɗallaka matuƙar ba ta saku ba malam tuɗallik ne ko tuɗallak to matuƙar ba ta saku ba matuƙar ba a sake ta ba in ko ya yi jikiri har ta zaɓi ɗaya daga cikin tabriki ba ta kai da taukilin to ba da damar tuɗe ta daga wannan wakilcin wancan shi da kansa ne ya zo takayiri da tamliki da shi a gurin wannan kuma ya wakilta ta duk abin da ta hukunta imana ita din ya wakilta ai aka ce yi kowadu ilal murati ka gane farkon fasalin au au din nan guda biyu duka adafi ne na farkon fasalin يفوض إلى المرأة طلاقها تمليكا أو يفوض إلى المرأة طلاقها تخييرا هنا معنى وانت أو دل أو يفوض إلى المرأة طلاقها توكيلا أو أو دل ده هنا النفر قم فصلوا saboda haka yana iya tunda an ce wakilci wakilcin komai kafa mutum ko ba na aure ba kana iya tuɗe shi matuƙar bai zartar ba aka ce illa wakilin husuma ji ne askari sai dai wakilin husuma wanda ya riga ya fara an yi zaman farko da shi a kotu to ba da ma ka tuɗe shi ba da ma ka canja shi da wani tunda an fara da shi wataƙila ka gano shi gaskiya zai yi kai ba ka so ya yi gaskiya ai da ka da shi ne ka amince masa ka tura shi ya wakilce ka ya fara kuma ka gaba zai ma yadda kake so ba na son zuciya to ba za ka tuɗe shi ba alhamdulillah sai ne akwai azabul masalik ina ne sai ba ka zama abu ɗaya kamar tsuba ka zauna nan ka ce ina za mu tashi malam a cikin wani fasali ne fara'idul wudu'i wa niyatu rafi'il hadasi daga cikin farillan alwala akwai niyyar daukewan hadasi ibtida'i a cikin farkon alwalan aw istibahati ma mana'ahu ko kuma neman halattawan abinda hadasin ya hana shi kai niyyar neman halatta abinda hadasi ya hana ai hadasi ya hana sallah ba ya hana ɗaukan ƙur'ani ya hana yin ɗawazi to yanzu za ka yi alwala ne da niyyar neman halattawan abin da da hadasi ya hana za ka halatta neman halattinsa da yin alwala to ko da wannan niyyar ko rafu'ul hadasin ɗaukewan hadasin ko kuma niyyar neman halatta abin da hadasi ya hana au ada alfarabi ko ku a'a za ka yi alwala da niyyar bayar da farilla ta sallah da Allah ya farlanta maka duk niyya ɗaya da ka kudura a cikin ukun nan niyyar ka ta alwala ta inganta ka yi alwala ne da niyyar ɗauke hadasi ko kuma niyyar neman halatta abin da hadasi ya hana yi ko kuma niyyar bayar da farilla ita ce sallah wa in ma'a niyyatin wa in ma'a niyyatin ɗarfi alkabasi ko ko da tare da niyyar ɗaukewan kabasi ne ina fata an gane alwalarka ta kare sai kuma ka taka kashi sai kake ce to dama zan zan sake da ba ka yi sake alwala ba alwala ka ta kare kana zaune ka tashi zuwa wani ku sai ka taka kashi sai ka ga to da je na yi wahalar banza wanke kashi shi kadai bari na yi alwala mana in na zo kafar sai na wanke gaba daya ka ga ya haɗa niyyar niyyar alwala da niyyar ɗaukewan kabasi shi kashin da naka ai kabasi ne wanda ya fito a jikinsa gulbin fitowar shine shine hadasi ai shi ko wannan abin da ya taba jiki ne najasa da taba hannu ko fuska ko kafa a cikin gabobin alwala da ake wankewa to niyyarsa ta inganta in yayi niyyar farillan alwala ma'an ya tare da hadisi tare da niyyar ɗaukewan alkabasi kabasi shi ma niyyarsa ta inganta au ikiraji ba'du ma yubahu ko kuma a'a niyyar fitar fitarwan wani bangaren abinda aka halatta abinda aka halatta fitar da shi ka gane a jikinsa ya yi wani datti kuma yana so ya fitar da shi ko wani kurji yana so ya matse a gulbin alwalan da ya matso abin da ya matso din na aina jasa ne malamin ka ba to idan ya haɗa da niyyar alwala da kuma wanke wannan abin da ya fito wanda fito da shi din halal ne to wannan alwalarsa ta inganta bikilafi niyyati mutlaqin ɗahara da saɓanin niyyar mutlaqin tsarki ina fata an gane kawai zan yi alwalar ne dan na tsarkaka ita ba ba ɗahara ba ce to ai ba ita ba ta ɗahara wankan janaba ma ɗahara ne taimama ma ɗahara ne bari na yi alwala da niyyar tsarki ko ɗahara ko tsarkaka a'a wannan ba zai ba da niyyar alwala ba kamar da in ka zo wankan janaba shi ma ba za ka yi da niyyar mutsulakin ɗahara ba in ta zo wankan haila ko wankan biki sai ta kudura niyya ta ayyana a zuciyarta wannan wanka za ta yi ba ne da mutsulakin ɗahara ba au ikiraji na ƙidin ko kuma a'a niyyar fitar da na ƙidin abin da yake warware alwala ka gane ai me yake warware alwala mun sani fitowar hadasi to ya yi shi da niyyar eh bari na yi alwalan nan kafin na yi tufa ko na yi abu kaza to wannan alwala ta ba za ta aiki ibada ba au niyyacin ko ko niyyar in kuntu ahadansu inda alwalata ta karye to yanzu alwalar da zan yi falahu ta sace yana yana shakku to sabiki minhu ma yana shakkun ni bayan alwalar nan layi tusa ko ban yi ba na je na yi fitsari ko ban yi ba sai ce to kai bari dai yanzu in sake alwalar nan in har na yi tusa na yi wasu hadasin to alola da zan yanzu ta miya min wacce da ta kare to in yi wannan faniyarsa ba ta inganta ba saboda me ya yi a cikin shakku ga ala zo ya yi alwala yana da alwalarsa ya zo ya yi ta jibiri ko kuma shi ko da waccan alwalar ko babu kawai zai yi alwala amma in yace in ya yi hadasi to wannan alwalar ta tsarkace wancan hadasin in kuma bata kare ba fa to wannan niyyar ba ta zama saboda akwai shakku wala ya duru uzubu hako to a'a ai ba tare da zancen baya ne in kuntu a hadastu falahu in na yi hadasi to wannan alwalan na hadasin ne wala ya duru uzubu ha ko uzubu ha waulantar alwalan ka gane ai la ya gudu baya cutarwa bikilafin rakafi to bikilafin rakafi da sabanin kakkaɗewa fil asinai a cikin tsakiyar alwala wai kakkaɗe niyya yake nufi rafin niyya wancan uzubu haɗin gwauranta ya yi niyyar a farko kuma yana yi sai niyyar ta fauce ya manta da ita baya tuna ta ma har ya gama alwalan ai wannan ba komai tun da a farko yayi amma in ya niyyar kakkaɓewa shine an rafudu niyyar fasawa kenan ya yi niyyar ya fara alai kawai a zuciya ta da kai ni na fasa to daga yadda kai kudura niyyar kakkaɓewa wacce niyyar ta warware duk abin da kai a baya kuma ya rushe in dai fil asana a cikin tsakiyar ta ne ba bayan ya gama ba la ba da ba bayan in ya gama alwalan ko ya ce ni alwalan nan ma da na fata tana nan dai har sai ka yi tuza ko ka yi wani abin da yake karya amma in a cikin tsakiyar ta ne ka ka fata to shi kenan ta rushe ko yanzu ka kudur sabuwar niyya sai dai ka koma farko la ba da ba bayan ka gama Allah ga maka rawar su namiji ne ya ce la ba da ha ba la ba da ba wai bayan shi alwalan ba ya ce kafa labi kamar sallah ne in a tsakiyar sallah ka ce ka fasa to ta ɓaci amma sai da ka ce assalamu alaikum kai sallah azhar ina ma na fasa ayo ai ta riga ta tafi ta riga ta tafi ta zauna a matsayin farilla ba ka da ikon dawo da ita ka bata ta sai dai kai wani abu an lahira a ɗauke ta a yi biyan bashi amma da ita kan tana nan a biyan bashi ma aiki ta da ba bai fada da gari a biyan bashi ba zunubi za a ɗaya walamta ma ba wato mi da azumi shi ma a tsakiyar sa kabula ta ba da kace ka fasa ko baka ci ba baka ta ba azumi ya baci amma in sai da kai kai ka sha ruwa kada kai ni azumin nan ma na fasa a ka ai kai lati ya riga ya tafi alhamdulillah sai me Allahu alwadi ina za ta ci na mala alƙasir ne shi ma zai da yanzu ba shafi na ɗari da nawa to ina za mu tashi harful ba'i ba shine na biyu kenan tamrini wato reshe na biyu a cikin tamrini fil irabi na tara a aribil jumlatain al atiyatain kai mana al irabul jumlolin nan guda biyu masu zuwa tunda jiya shi yayi maka al irabun wancan jumla al auladu yal abuna to yau kuma kai ne za ka masa al'irabu a tujjaru ‘yan kasuwa yarba huna suna cin riba to yadda sai ta maka al'auladu mubta da'un marfuwan biddamma to nan ma a tujjaru shi ne mubta da'un marfuwan biddammati zahira to yarba huna kamar yadda canta maka yal'abuna fi'ilun mudari'un marfu'un bi thubutin nuni to haka nan yarbahuna shi ma fi'ili ne mudari'i marfu abun ya rufu a bi thubutin da tabbatan nu'ara li'annahu min af'al kamfa domin yana daga cikin sunan nan guda biyar wal wawu wannan wawu din yarbahuna fa'ilun shine fa'ilin jumla mabniyun abun gina ne ala sukun fi mahalli raf'in to haka nan anta cewa kai anti kenan to hazzibina ko akwai nunin niswa inda namiji ne zata anta to hazzibu al'adfala to amma kalmar to hazzibina nuna matace anti to hazzibina al'adfala ke wannan yarinya ko ke wannan mata kina tarbiyyantar da zukatan jarirai a tahzibu din kamar tsarkake zuciya ko tsarkake tarbiyya ta tahzibun nufus anti tuhazzibina adfala ka gane ai wannan shi ma jumla ne ismiya saboda anti din suna ne ka gane anti din nan shine mubtada marfu'un amma kuma mabni ne shi anti suna ne mabni la yahdu fihi la yadhharu fihi li'irabun amma kuma fi mahallin rafi tunda mubtada ne to hazzibina shi ne fi'ilin mudari'un ka gane ai marfu'un bi subutin nuni shi ma an ba su rubuwa da tabbatar nuni ba ruwanka da wannan yar saboda nunin nisuwa ne ba za ta nuna maka alamar fata ko cita da wannan yar nu'ara dai tabbatar ta shi ne alamar rufu'a ka gane ai to aliyawu shi ne fa'ilun kamar yadda a ta aka maka alwawu fa'ilun to anan to hajjibina yannan ita ce fa'ili saboda ko an shafe rundiyar tana nan lamtu hajjibi in ba ce ko lamtu hajjibi kaga duka ya tana nan to amma da aka tabbatar da nuni shi alamar ruba to hajjibi na al'adfala shi ne maf'ulun bihi mansubu mansubun bi fatahatin zahiratin fi akiri al'adfala alhamdulillah sai ne mukutaru mai adiya ya tafi ina ne ina za mu tashi sau hadisi na nawa kuma mu zai zama da hudu kenan inna allaha katabal hasanati was sayyi'at muktarul ahadith haƙiƙa Allah ta'ala ya rubuta alahul mahfuz ya rubuta alhasanati kyawawan ayyuka da bayi suke aikatawa wa sayyi'ati da munanan ayyuka da ake aikatawa thumma bayyana zalika sannan sai ya bayyana wannan bayyanawa shine wancan hasanatin din duk wanda yayi ga ladansa wancan mummunan duk wanda yayi ga irin zunubinsa bayyanawan shine yake fa man hamba bi hasanati duk wanda ya himmatu ya yi niyya da yin kyakkyawan aiki guda ɗaya falon ya amalha amma bai samu ya aikata ta ba ka taba hallahu lahu Allah zai rubuta ta a wajensa hasanatan kyakkyawa kamilatan cikakkiya bai zai ka taba hallahu hasanatan ba ya ce inda hu yau a wajensa saboda tattalin da kenan da kula da ita sannan kuma ta kamila ta yi mata taukidi ya karfafa ta da kamila cikakkiya bayan huwa hamad ya in kuwa ya himmatu da ita bayan ya yi niyyar kuma fa'amila ha ya aikata ta ka taba hallahu inda hu ashara hasanatu Allah zai rubuta ta ita ma inda hu a wajensa ashara hasanatin kyawawa guda goma shine mafi kankancin sakayya man ja'a bil hasanati falahu ajru amsali a wannan shine matakin karshe da Allah ya fara ambata amma anan yace maka ila sabi mi'ati dhi'fin kai har zuwa rubanyawa 700 idan wani yayi wannan aka bashi goma wani in yayi irin wannan za a bashi 700 ne saboda me karfin imanin su daban-daban ne ana ba mutum lada gwargwadon imanin irin sa din ne hasanatin din ne amma shi sai a rubanya masa sab'i mi'ati bi izin kai ila ab'afin kasira har zuwa rubanye rubanye masu yawa wanda ma Allah ne kada ya san adadin wa man haba bi sayyi'atin amma wanda ya himmatu da wata mummuna fallan ya amalha amma bai aikata ta ba kataba Allah inda Allah zai rubuta ta a wajen sa hasanatan kyakkyawa kamila ka duba fallalan Allah inda adalci ne na dan adam yadda kai niyyar kyakkyawa ba yi ba aka baka lada in kai niyyar mummuna ba yi ba shi ma sai a baka zunubi to amma falalar Allah saboda zunubin ba neman sa ake ba tun da ka fasa to bari a maka sakayya da lada saboda baka saba wa Allah shi ma ya kawo inda hu da kuma kamila saboda me me zai bayar hasanata ita ce ake kalfafa da waɗannan kalmomi to fa inu wa hamma biha idan ko ya himmatu da ita mummunar fa'amilaha ya aikata ta kataba hallahu alaihi sayyi'atan wahidata zai rubuta ta alaihi ga shi wanda ya laifin babu inda hu saboda in ka tuba za a gogi saboda haka Allah bai rubuta ta a wajensa ba tana can a wajen raƙibu da atidu ma yanzu min ƙauli yawa kiraman katibi na ya alamuna ma tafi annu tana can a wajensu zunubi Allah mai zai da mummuna baya ajiye ta a wajensa ka gane ai saboda haka ita bai ce inda hu ba kuma bai ce kamilatan ba ba ba cikakkiya ba ce mummuna ai baya cika sai aka kawai aka yi mata tamyizi da wahidatan kamar kamar marratan wahidatan kaga wahidatan ne ke nuna wa kawai cikon lissafi na guda aka ce sayi a ɗin ma aka yi shiru ai ɗaya ce ba sayi a tani ba ba sayi a su ba sayi a tan kaɗai ya nuna cewa ɗaya ce to don karkace an ƙyale sai aka sai wahidata ƙwaya ɗaya bai ce inda hu ba bai ce kamilatan ba saboda in ka tuba ma ana iya gogewa don ba a wajensa ma ya ajiye ta ba wannan duka ishara ne zuwa ga muhimmancin aikin alheri أخرجه مسلم والبخاري عن ابن عباس إن رجل كسني شيء متم مسلمي لا يهرم الرزق والله أنا حنا شأرزكي بالذنب أدليل الذنب يصيبه ليش أي كتاش هذا لا لا أما ضد هكا la yuruddu al-qadara ba abin da yake juyar da kaddara illa du'a sai addu'a ba abin da yafi karfin kaddara sai addu'a yi mace ce kace neman aurenta ba matar ka bace an rubuta har alahul mahfuz amma kai na ce ka matsa da addu'a sai a je a goge a ce matar ka ce ba abin da ya ja wannan sai nacin addu'a yi la'adun ƙadar illar du'a ko a ce wani bala'i ƙawato zai same ka sai ka matsa da addu'a duk sanda kake addu'a din nan kai baka san ma an rubuta ba amma yawan addu'a ka sai a dinga rage shi sai a dinga rage shi sai a dinga rage shi sai ya zo kamar yara suna jifa wani ya jefe ka da wani dutse ka ɗan ji haka sai ka kaɗe ka wuce to wannan da za a nuna maka shi asalin da aka rubuta shi ba za addu'a ba da in yi mulkushe ka ba za ka iya tashi to wannan albarka addu'a kenan ba abin da yake zuwa da kaddara sai addu'a wala ya zudu fil umuri ba abin da yake karawa cikin tsawon rayuwa illal birru sai nagarta jin Allah da bi iya birrul walidaini yana cikin albirru ka gane bin Allah da ayyukan alheri da bin na gaba yana cikin albirru zai sa ta yi tsawon kwana amma in kai ta saba wa Allah kai ta zalunci to nan da nan za a girbe ka ka faɗi rawahu ibnu hibban an sauban alhamdulillah yau lokaci ya kare mana fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله ولا بشر فنخرج قالوا ولا موسى يا ولد مالا السلام عليكم ولا يقول علي محمد هذه بيقول السلام عليكم يا ولا محمد عليكم لا لا سلموا ده هنا السلام عليكم سيدنا السلام ولا اول على ما جرى على شقاوه ولا جرى لا فيها جرى هو عليكم عليكم مثل ولا عليكم جرى لا فيها ولا اول جرى لا فيها يا همه يا دي كباله قالوا بندي والله قال ابو انا ما شايفه ina dan dan wannan lafiya abona kudi